أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وفاته ما أغلق ويفاته ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأهله وإلهه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فيا رب صلتني على العمل الذي بجاه رسول الله غير الميت فيا رب صلتني على العمل الذي بجاه رسول الله غير الميت وصلوا على مقدرات المعامل وعلى من طباع محمد وطول اللسان والجوار وجلوته yana kankare masa zulubin shekara guda duk lokacin da aka yi ta ta kankare masa zulubin shekara guda Allahumma mazakira suka awsaqu min zunubi wa rahmatuka arja'in li min amali shi kuma zulubin da kai a wannan yau dan wani ya zo wajen annabi ya gaya mishi ya ce karanta wannan ita ta shi Allah ya gafarta maka in ka karanta da safa haka in ka karanta da yamma uku uku ake yi Allahumma maghfiratuka aw taqu min dhunubi wa rahmatuka arja'in li min amali to uku da safe uku da yamma yana daga cikin abubuwan da yake kankar zunubai kwaikwayon mai kiran sallah wanda yake kira a kan lokaci in ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar har a gama shi ma an kankare maka zunubinka
da anwar azkarin da nau'o'i na zikirai wanda suke kankare zunubai wa ayyatul adab da kuma wasu addu'o'i da suka zo idan mutum yana karantawa za a kankare masa zunubi salatu ala al-qadari wal jumu'ati yawan yin salati ga annabi a ranar juma'a shi ma yana kankare zunubai
wa anwar tasbihin da kuma nau'o'i na- na tasbihi فبعد صلاته ثلاث آيات عشان بمجيئته subhanallahi wa bihamdihi duk wanda ya karanta su dari uku da safe dari uku da yamma ba wanda ya yi aiki irin nashi za a daga aikin ka ba wanda ya yi irin nashi aikin sai dai wanda ya yi irin wannan ko ya fi ka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi dari uku kuma ana karantawa da yawon ga marigayen karfe da karanta musu subhanallahi wa bihamdihi dari wannan ba sai da sabo sai da yamma ko yanzu nan kana zaune kana iya karanta musu subhanallahi wa bihamdihi dari ka karanta subhanallahi wa bihamdihi dari uku da safe dari uku da yamma ba wanda ya zo da aiki irin naka a wannan ranar sai dai wanda ya yi irin naka ko ya tika فبعد صلاته haka nan salatu tasbihi ثلاث آيات عشان بمجيئته ita ma salatu tasbihi idan kai shi ma an kankare maka zunubi a sayyidina abbas wa baban annabi shine wata rana ya taba zuwa wajen annabi ya zo wajen annabi a firgice ba halin da ya saba zuwa wajen annabi ba annabi ya ce yaya amina me ya faru ce na tuna abin da muka aikata lokacin jahiliya saboda haka da zo wajenka ka ba ni wani abu da zai yi to sai annabi ya ce ba na ba ka ba ba ne maka kyauta ba yadda za ka yi ka yi sallah raka'a hudu idan da rana ne hudu sallama daya idan da daddare ne duk biyu a yi sallama saboda annabi ya ce salatun laili masana masana sallar dare duk biyu ake so a yi duk biyu a yi sallama amma in ta rana ce sai an yi hudu a yi sallama sai dai in na kula kai niyya raka'a biyu kai sallama idan ka karanta fatiha a raka'a sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar daidai na sha biyar idan ka yi hukuku goma idan ka ɗago sha biyar idan ka yi sujada goma idan ka zauna goma idan za ka tashi ba tashi za ka yi ba sai ka sake zama sai ka yi goma to nan ne wajen wuyarta to idan ka yi hakan sauran ma ji haka za ka yi idan ka yi raka'a hudu za ka ga ka samu tasbihi ɗari manzo Allah ya ce da sayyidina Abbas in ka samu dama ka yi a shekara in ba ka samu dama ba ka yi a wata in ba ka samu dama ba ka yi a sati idan ba ka samu dama ba kai a rayuwarka ma in kai so ne ta ishe ka ko shi ne tasbihin haka salatu tasbihi ما يفعل أيضا كان أتاني بتقويته karanta wasu ayoyi na alkur'ani kuma suna kankare wuri kamar suratul lan'am idan mutum ya karanta suratul lan'am zuwa ƙarshe sharaɗi kan yi magana har ya gama domin an saukar da ita da mala'ika dubu saba'in aka saukar da suratul lan'am da safa ma ana so ka karanta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون ديننا wanda ya karanta mala'ika dubu saba'in zai neman masa gafara wajen Allah shi ne karanta wasu ayoyin raka a kanu da mutum ya yi raka a koye guda biyu don Allah ya yi sallama ko a cikin duhu shi ma yana kankara zunuban mutum ولمن انفتح إلى المساجد وجودها da ɗaukar shaku zuwa masallatai a cikin duhu wanda ya fi ku nisan gida ya fi ka tsarin lada zuwa masallaci saboda tsawon takun da ya yi wasu wasu tamshi har ila salai ina daga cikin abin da annabi ya faɗa da kuma tattaki da za ka yi tafiya da ita zuwa masallaci shi ma yana kankare zunubai
وإسباب الغرور من مرتبها da kyautatawarka a wala lokacin da ake kin cika a wala kamar lokacin sanyi ka tsaya ka wanke gaɓoɓin ka ko kamar yadda aka ce ba ka lallaba ka yi so ɗaya ba wai kai kana jin sanyi a'a ka tsaya ka yi so uku tare da sanyin nan da komai to shi ma yana kankare rubai زيادة أعمى jan makawo ta yi arba'in idan ka rika sandan makawo ka jari ta yi arba'in Allah ya gafarta maka zunubi والأراوي لها جدي da biyan bukatar musulmi musulmi ya zo wajenka ya ce da Allah na da bukata a biya mun bukata kaza nake so ka bani ko kuma dai ka biya mun ma bukata ka kawo wani abu ka bashi shi ma yana kanka da zunubi ba kuma ya zo wajen ka bayan nema ba ka bashi ba kuma idan abokinka ya zo ka rika ta kaji mutumin ma ya zo wajena ya ce na bashi ai ban bashi ba kaga baka biya bukata ba kuma ka tona asirin shi ba a san wannan وأنزل الغرب والأهل من بعد الفترة da kirgawar ka kumbar kogi saboda tunanin ikon Allah idan ka je teku lokacin da ka taso hawa nan ka fada sai ka ce Allahu akbar to idan ka kirga arba'in an gafarta maka zunubinka
مصافحة العدوان إلا اللقاء به haka gamuwa yin hannu da ƴan uwa lokacin da ka gamu da su ka yi masafa da su to shi ma wannan yana kankare zunubi yana zubar da zunubi
وتعذيب الشافعي في حلم فضيلته raya mutum a cikin musulunci shi ma akwai fiyayyen fifiko a ciki dan mutum zai kai matsayin ma da ba a rubuta masa zunubi sai lada kamar idan mutum ya kai shekara tamanin shekaru da shi wata gani ba a rubuta maka zunubi sai lada aikin da ta saba yi in kayi ma in ba kai ba za a rubuta idan kuma mutum shekara tasa'in haƙƙin zuwa ɗari za a ba ka ma ceton familinka familin gidan ku kan kai ne za ka cece su a ranar alƙiyama wanda ka ce ya wuce ya wuce wanda ka ce kai ya wuce ba zai wuce ba
فماذا رمناه صومه haka nan wata ramadan shi kanshi wata ramadan shi kanshi mai kankan ya zunubi ne sauhu yin azumin kanshi shi ma mai kankan ya zunubi ne وثيابه
قيام ليالي وقيامه da kuma tsayuwar Ramadan wannan ne akan kan da muke yi ka zo a yi da kai man kama Ramadan imanan wa sabar gufira da kuma ta kaddama min zanyi wanda ya tsaya wa Ramadan dan ba da gaskiya da neman lada za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ba wani wanda tsayuwar Ramadan akan kinna idan ka zo aka yi da shi aka yi da kai shi kenan sauran kuma tsayuwa na dare kuma za ka yi kuma shi ke nan dai ka yi amma dai abin da ake bukata a shamsin nan dai a yi da kai
لأرض هذا الولد حج وعمرته tsayawa da ibada daren daren mai lantarki adadi shi ma a kan kwankwarin zunubi
فذكر العبد الحر في كل حاله hajji aikin hajji idan mutum ya yi aikin hajji an kankare masa zunubinsa wanda ya yi aikin hajji ya fita daga zunubinsa kamar ranar da mahaifiyar shi ta yi shi alhajjul mabaru laisa lahu jaza'an illa aljanna aikin hajji na kwarai bai da wani sakamako sai aljanna wa umratin da kuma umra balantana umra a ramadan Allah yana cewa yin umra a ramadan kamar aikin hajji ne tare da ni a farko ne aikin hajji tare da annabi ba magana zunubi an kankare
فذكر العبد الحر في كل حاله haka nan sadaka sirri daga halattun zuciyarsa mutum ya yi sadaka a koye hannun hagu ma bai san na dama ya bayar ba kaɗan da ki mutum haka ka dunkula masa haka shi kenan ka ba shi sadaka na hagu ma bai san ma hannun hagu ma bai san kayi ba shi ma yana kankare zunubi
ومن هذا لا تصدق عليه سيدي haka nan salawatu da hamsu din nan idan idan mutum yana yawan yi shi ma an kankare masa zunubi
عليه سيدي sanar da ƙananan yara karatun alƙur'ani shi ma yana kankare zunubi saboda haka malaman mu na makarantun allo kaga ko doshe zunubin a kankare banda kuma sauran abubuwan da suke yi
وأما التي يزيد إيمانها بها wannan abin da muka faɗa da farko kankare zunubi kenan amma abin da zai ƙara imanin
وصورة الإنسان ثم المحبة ka gadawa mutum kuma tsarkakakkiyar soyayya Allah
وتمرد القلوب بعد تقوته ka shafe tushen ƙeƙashewa daga zukata فتوبة وتسيئة دون مولد to sai ka tuba tuban da ba komawa a ciki ba tare da jinkiri ba dandanan ka tuba da an ce abu ba kyau ka tashi kawai da kan abu kar ka ce bari in ƙara ba in ka da mutane jisan jihashi in ya zama mai cuɗanya da ita da zarar an ce mutum yana cikin yin abu jiya ce mutum yake sha ya zuba a tambuna aka ce kai wani ba ka san giya ba kyau ba kar ki ce bari in ƙarasa shan ya ta samu hakkin ya miƙe tsaf ya tashi ya barta haka ake so ba tare da wani jinkiri ba ka tuba zuwa ga Allah وجعل فضيلة على كل مسلم haka nan ka nisanci mugun kuli a kan duk wani musulmi a ce kowane musulmi kana haɓanka to shi ma babu kyau ka nisanci wannan
ولا تقربا إلا بحسب سيئته kada ka yi fushi sai dan an keta shari'a idan aka keta shari'a wannan kana iya yin fushi akan haka amma ba ka rika yin fushi akan aikin banza ba ko akan siyasa ko wani dan siyasa har ku rika gaba da wani a'a akan an keta alfarmar Allah akan wannan za ka yi fushi
ولا تقيام الليل kan mutum tsayuwar dare في كل ليلة a cikin kowane dare أتتلف عكنت في دعاء الفيضة wata baiwa ta kusa taro da mafi kyan farani daga wajen Allah
وتدور ليلة da kuma وصلاة da kuma yunwa shakuwar hanji ba tare da wahala ba وأكل على رزق دون ضرورة da cin halal an ɗa ba tare da lalura ba
ومثل النصيحة لسائر الوجه da ba da nasiha ga sauran yan uwa وسلطة da shuru مشروبة لأهل الغروة da kuma in dai ba wani abu ne ya tashi baka yi shuru a sun su hayo wa qalilun fa'ilu haka annabi ya faɗa yin shuru alhayyi amma kaɗan ne mai aikata shi wasu wata da kuma abota li ahlil qur'ani da ma abota musulunci in abota za ka yi ka aboci ma abota musulunci kar ka aboci ɗan iska ko kame aka zo kana wajen da kai za a haɗa ko ko ka yi ka sharbi a hannu sai ka za a yi ɗan uwansu ne kai haɗawa za a yi da kai maka da su suka da zaki da yawaita ambatan Allah in ga yin gafalar ba tare da shagala ba ka rika sharbi ba ka rika sharbi ba kai ta ambatan Allah ko ka rika sharbi kai a zuci kai وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ da damuwa ga abin da ka kamfata daga dukkan wani zuri ka rika damuwa kar ka tuna abubuwan da kuka yi da kuma ka rika farin ciki ai da mun yi shagali kar ai da ai mun mori idan ka tuna sai ka rika bakin ciki kana bakin ciki me isa ma aka yi wannan abu ya aka yi ma abokan yin ma ka rika jin haushin ko haka ake so
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ wasu suna kira wai sai wani ce ai muka shiga aljanna ai sai mu kawo kira abin da muka yi na lalata sai dan wani ce a kada cikin aljanna ka tuna abin da kai na lalata a duniya ba sai a koro ka daga ciki ba a ce an yi mistake da aka baka karo to wani kuma wani wani hira za ki na lalata ai ba wani hirar lalata
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ da yawaita tuna mutuwa ko da yaushe mutum ya ila tuna mutuwa a rage kuma ta kasu hata mutumar matsari yawaita zuciya ne ya shagaltar da ku har ba ku zuwa ku ziyarci makabarku a gari ko kalla so ku ta Allah mu ko da yaushe mutum ya rika tunawa zai fa mutu ina babana ina babata ina wana ina ƙanina ina jinjirin ma da aka haifan mu duk sun tafi to ni ma fa tafiya zai yi an ce idan mutum ya haihu haihuwar fari sai mala'ikan mutuwa ya ce to ka gani ba ko fa ka ta ko ka ta fa mutabar magaji kar fa ka damu in ka haihuwar farko abin da mala'ikan mutuwa zai ce da shi, to ka gani ba in na ta ta fa ka bar magaji ba za ka zama yin abin da zai zai yi ce faɗa ba idan ka mutu ba ka yi wasu cewa da ya koma ba bai komawa ya zo duniya ne kawai ya rayu ya koma to ai bai bar komai ba ta ai ya koma haka ba su ce kari a tuna tsufa da za ka yi a kabari ko kuma tsufa da za ka yi a duniya wanda da ku ne ake cewa ba magana ai ya mace mutum ai duka ɗaya zai masa ya faɗi ya suma to yanzu kuma kai za a yi wa za a dungure ma ka faɗi ka suma to karka tuna wannan وأهوال أبدا da haruruwan kabari
والسؤال والقيامة idan aka saka a kabari farkon mala'ikan da zai fara zuwa sunan shi mala'ika rumana idan ya zo zai ce malam rubuta duk abin da ka aikata a rayuwarka ta duniya ai babu ai ba littafi ce ga likafaninka nan ai ba alƙalami ce ɗan yatsanka ai ba tawada yau shi kenan sai mutum ya gina kafaninsa ya ta rubutawa ya ta rubutawa shi yana tsaye sunansa rumana in ka gama sai ce kawo sai mai da shi laya sai ya rataya maka wuya wa kullu insanin alzamna ku akira hu fi qulubihi shine Allah yake ta kowane mutum mun lizunta masa tsuntsunka a wuyansa wani kurji lahu yawmal qiyamati kitaba da tsayu mansura za mu fito masa da shi ranar alkiyama littafi ya gamu da shi abin ɗaiɗaitawa gashi ikira ake kawarka kai da kanka karanta littafinka to idan ya sa maka a wuya ya gama aikin shi sai ya yi sai ka ji tsawa tahowar mala'ika munkarin da nakiru da nakiru ai biyu ake faɗa akwai na uku ai akwai gamban ai akwai nakiru to su ne za su ce da kai ma rabuka sun tsaya gabanka an ta da kai an zaunar da kai shaidan sai ya zo bayan su ya tsaya idan suka ce man rabbuka shi yana bayan mala'iku sai shaidan ya rika haka ka ce ni sai ka yi musu haka ga shi da ka nuna bayan bayan su sai su waiga shi kuma shaidan sai ya yi bace kaga ya burma ka sai su ce a wannan bangon shi ne rabbuka shi kenan ka riga ka faɗi to saboda haka mu ɗan ɗariƙar tijaniya lokacin da za a tambaye mu manzan Allah na nan shau tijani na nan tambayar ma ta ɗaitawa za a yi cewa za a yi mata kuri fi hazar rajuli me kake faɗa a wannan mutumin mu ce muhammadu rasulullah shi kenan ba doguwar tambaya su ma mala'iku suna jin kunyar annabi saboda haka wata rana wani mutum ya karɓi ɗariƙa wajen shehu tijjani ya zo wajen shehu tijjani ziyara sai shehu tijjani ce waye kai ai ban gane ka ba sai ce subhanallah wasu shehunai sun san muridansu da kabari da lahira duk suna cetonsu ni kuma yanzu da kai ne shehuna na zo wajen ka kama manta da ni sai ka wannan magana kake tambayar kabari da fitar rai da in manzo Allah ya lamunce mu ani wannan an gama manzo Allah ne yake tsaya mun yake maye mun a wannan wa na ban nabiyyu anhu fi hamli sahabihi annabi ya maye masa a cikin damuwar almajiransa bidun ya wa uhura wa su'ali wa sakarati da an riga Allah mun shi ayi to saboda haka akwai tambayar kabari akwai kuma magayin mutuwa idan mutum ya zo mutuwa ana kawo masa kishirwa mai yawa wanda za ina ganin ma zai iya shanye kogunan duniya to saboda haka idan ɗan tijaniya ya zo mutuwa ba wannan kishin ba wannan cewa, ko kuma mala'ikun ma su zo maka da ruwan da za su baka kamar zakiru yayan alaji kasim na kanu yayan su alaji rufai zakiru ne shi almajirin showman tijani ji yawon da yake a kano zai siya alawa yana jan zikiri yara na jiya in an dawo gida idan dan amusu an bude masa kantin ya ɗebe kuɗin ya yi zikiri da ku har an gaji an kare shi Allah da alƙasar ya ce to wani duk abin da ake kashewa a gida to za mu a bayan ba shi dai za ki a kyale shi da bikirin sa ko bai akwai a gida to wallahi Allah da alƙasar ya ce yana zaune da mutuwar sauro Allah ya masa kashe shi ya gama da hukun suka zo da ruwa a cikin gora daga aljanna suka zuba suka baki ya sha ya ce alhamdulillah sai mala'ikan da abin yake hannun sai ya ce a zuba a bawa wannan ana nufin alil alƙasu sai shi a'a ai wannan ba yanzu zai tafi ba shi ya gan ku shi ta nan sai ya daina ganin su sai ko zakiru sai ya zo shi ne da ya zo ya halarci wajen binne shi aka binne shi da jama'a ya ce jama'a ina so a yi min zikirin zakiru karin zikirin da yake yi aka yi aka yi sannan yake to subhana rabbi karamin rizqi shi abin da yasa nace ayi wannan kun ji kun ji abin da na gani a mutuwar zaki mala'iku sun zo da ruwa daga aljanna sun bashi ya sha yace alhamdulillah ya tashi saboda haka mu ma Allah ya sa mu cikawa irin tashi to saboda haka dan dalilan tijaniya ba ma gaji a wasake yake tafiya wani ma yace ga shehu tijani ga manzon Allah ga shehu tijani ga shehu Ibrahim ga wani shehu Musa sun zo su tafi da ni wani ma haka bai fada to wannan wajibi kuma mutum ya rika tunawa za a kafa ma'aunai ba fa ɗaya ba mawazin ma'aunai daban-daban duk za a kafa liwazini a amalin ibadi saboda a auna ayyukan bayi mutum ya rika fatuna wannan wa nasara sama'ati da watso takardu daga daga can wajen Allah za a watso takardu ba wai kowa bin su za a yi a bashi ba idan aka biyo ka a baka ai dama za ka sa Allah zai baka takarda ne ka miƙa mata hannun hagu dama to saboda haka ba baka za a yi ba watsowa za a yi a filin alkiyama a watso shar shi kenan dan aljanna ya gani a hannun shi na dama wanda zai shiga wuta ya fito za a za a sa shi kurkuku ya gani a hagu wanda ma ya karba a hagu zai shiga aljanna amma sai ya sha wuya illa ma da mashakkatin amma wanda ya gani a dama wannan ba wata magana wanda kuma aka kama hannun shi na hagun aka burma ta nan aka fito da shi ta baya wa amma mun ce kitabahu wa ra'a zahiri fa sayfa yad'u subura wa yasla saqira wanda aka bani littafin aikin shi bayan bayansa to da sannu zai shiga wutar sakira to watso takardu za a yi mutum ya tuna za a watso takardun ayyuka
wa ma tudri min ibatin wa hayyin da abin da yake cikin jahannama na daga rifi rifi rifi da manyan mucizai da suke cikin jahannama kowane ɗan wuta gani yake shi kaɗai ya cewa azaba ai ba wai tara su ra'ayi ba kowa a nashi ramun na wuta ake masa azaba gani ke shi kadai akewa
wa ma tudri min na'im mu'addalin mutum ya rika tuna abin da yake cikin aljanna abin da wama jin daɗi wanda halibi na fiya abada mutum ya shiga madawwamin jin daɗi da farin ciki mutum ya rika tuna wannan wa huwa al-bisani da kuma matan aljanna tawawa wal jawari wal ilmati da kuma kuyangu da ƙananan yara girmanin muhallabuna ƙananan yara ba su fi shekara goma ba ba za su ƙara tsawo ba ba za su gajarta ba haka Allah ya yi su cikar jin daɗi mai gida iga yaransa cikin lafiya da wadata to don haka ma aljanna aka yi wa ɗan aljanna wasu yara ƙanana wanda za su riƙa ganin su
ولا تصب أسباب الرؤيا تبدي kar ka tsaya dalilan siyasa ya kai dan uwa إنها hakika ita siyasa تدعو إلى دار البوار والنعمة tana jan mutane zuwa gidan halaka da azaba da ta nan kuma ta taho ba abin da ba za a yi ba a kashe wani a raunata wani a koruwa ne duk abin da aka ce yi in dai dan siyasa ne na hakika duk abin da aka ce yi ko mummunin su sai yayi ba tarbi ba ko me yake yi cewa sai ya aikata lalata da shakiranci mutanen banza na kari mutanen kirki na kari ka ba da kuɗin giya a siya a sha ka ba da kuɗin ƙwayoyi da wiwi da komai a siya a tallata ka a ce sai baba ko kafar katako kaga an- kaga an karya shi kenan to siyasa karkata ya dalilan siyasa tana ja zuwa gidan halaka da azaba
وجعل الميزان ka nisanci kakaci هيبة ka nisanci yi da mutane بينهما da 'ya'yan yi da mutane وسوء جليس da mummunan abokin zama ka nisanta للذكور والأنثى daga maza da mata وفروشا da alfasha نميمة yi da mutane وما ليس يوتنا da ba- da abin da bai dame ka ba dukkan nisanta وأمالة بالسوء min musulun islamin mar'i tarku kuma la ya anni haka annabi ya faɗa ina daga shan musuluncin mutum barin sa abin da bai dame shi ba
وأمالة بالسوء da mai horo da mummuna ka guji ka guji min nafsu inna nafsa la amaratun bi su illa man rahima rabbi rai tana umarni ne da mummuna sai wanda ubangiji na yi kansa
ma kullu shawati tare da dukkan sha'awa ka ce wai wai kai duk abin da ranka take so na sha'awa sai ka aikata fala tahum bil ma'asi kasar shahawatiha kar ka nemi karya sha'awarta da sako wa halifin nafsa ka saba wa rai kar ka ce abin da take so to bari in mata a huta a hau ta rika janka kenan har halaka
wa sa'yul lahadha da ɗawainiya ga rabon ita ba zuciya kai ta ɗawainiya wasu ka biya musu da bukata itta'ati sabbi da wahalar da jikinka kana ta ɗawainiya wa jalim hawaha ka nisanci son zuciyarsa min kulli sabbi ka tsira daga dukkan fitina wa in arada dunya to idan duniya ta gabato ala tafarahha kar kai farin ciki da ita wa in dhahabat in kuma ta tafi fa'ala sai ka wadatu bi aitar gurbi da mafi sauƙin guri
wa kullu ahirin fiha bi qalbin wa qalbin ka zama mai gudun duniya a cikinta da zuciyarka da jikinka وما قدر الرهبان يأتي سرعة abinda Allah ya kaddara maka zai zo da sauri ka babu dabara a cikin abu duk abinda Allah ya kaddara maka zai zo wata rana wani bawan Allah ya ga sai na umar yana kan dokin shi za shi gida sai ya rike masa linzami ya raka shi gida sai da umar ya ce da shi a zan maka aiki da ya shiga gida sai na umaru sai ya ɗauko dinari guda biyu shi a kawo wannan mutum da aka zo sai ba a same shi ba a ce wannan linzamin na sayyidina na dokin sayyidina umaru ya cire ya tafi da shi sai sayyidina umaru ya ce Allahu akbar ya ki hakuri ya samu halal ya samu haram daman linzamin shi ma dinari biyu na siya kaga yayi hakuri ya samu dinare biyu na halayya ki dama haka Allah ya kaddara ya samu dinare biyu to yayi garaje ya kira zanzamun doki na shi shi ma dinare biyu na siya shikenan yaje bai samu a halal ba ya samu a haram saboda haka duk abin da Allah ya kaddara zai zo maka to zai same ka amma in ka ƙi haƙuri sai ya zo maka ta haram in ka yi haƙuri ya zo maka ta halal wa ma qadara rahmanu ya ci bi su'ati duk abin da Allah ya kaddara zai zo maka da sauri Mhm.
وكنت تبيت ka zama mai zaman ɗaki وأدر سائر الوراء ka dubu da sauran talibai duk ka rabu da su ولا تستطيع دين أبناء مفلتي kar ka rika jin daɗin zancen ƴaƴan shagala kana jin daɗin zama da su da hira kar ka ji daɗin wannan
وكنت على الأوراق منهم وأعينهم ka rinke gaban kallon tsaraikin ka rinke gidanan ka karkar da kallon tsaraikin
وأن هذا غفر ka kauda kai gaban kallon tsaraikin mutane والقلوب da aibobin mutane والتي da tumatu hansu dukkan ka rinke gidan ka ba ka gani تتبني وجه الله dan uwa ka rika yin sadaka dan zatin Allah نور قبر مسلم wanda ya fi ku inuwa a ranar alkiyama wanda ya fi ku yawan sadaka kuma a lafiya zai zauna a inuwarsa ba abin da zai kawo inuwarsa ya sadaka wanda ya fi ka yawan sadaka zai fi ka inuwa a ranar alkiyama ta zama kaga bayan shi ma har familinsa za su zauna saboda haka a riƙa yawan sadaka dan zatin Allah
نور قبر مسلم ka riƙa ziyarar kabarin musulmi ولا تحدثا kar ka riƙa rantsuwa إلا بغير المشيئة sai ka ga baibaye rantsuwarka da insha Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa haka aka yi wallahi tallahi da ka faɗi magana guda ɗaya ka ce wallahi tallahi tana rusa gidan mutum ka da urdiyara bala'i'a haka annabi ya faɗa yawan rantsuwa babu wani dalili ina barin gidan mutum kufai ba komai yawan rantsuwa kar ka rika yawan rantsuwa sai ka ce insha Allah ka dado da wata da insha Allah kar kuma bayan ka ce wallahi tallahi zan yi sai ka gaba ka iya ba sai kuma ka ce insha Allah ba yarda ba ka sadar da rantsuwar da insha Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa zan yi kaza amma an ka ce wallahi tallahi zan yi kaza sai ka yi shuru sai ka ga kuma ba za ka iya ba sai kuma ka zo ka ce insha Allah ko ba a karba ba a magana ɗaya ka faɗa da insha Allah
wa'azin nauyi ka riƙa girmama ma'abota ilimi wa'azin da yau jini ka riƙa kyautata malamai ka riƙa kyautatawa zuwa gare su wanda mustapha ba sun ja san wasu kuma ka cika wannan magana da muka faɗa da koyi da manzon Allah duk abin da za ka yi ka riƙa koyi da manzon Allah dan manzon Allah ma yana cewa wala ya akul da amaka illa mu'min kar ka yarda wani ya ci abincin ka sai mu'min ma'ana idan mu'min ya ci abincin ka ina za shi masallaci zikiri zai yi, wazifa zai yi, da abincin da ka bashi a cikin ka numfashin da yake da abincin da ka bashi a cikin ka a bashi lada a baka lada da haka annabi ce wala ya akul ta'amaka illa mu'min kar ka yadda wani ya ci abincin ka sai mu'min idan ko a sharayi ya ci ba da ya tashi ba sai hotel ba shikenan sai ya sha ruwan bazagan fa da abincin ka a cikin sa yake numfashi ya sha giya da abincin da ka bashi yake yin asha da abincin da ka bashi yake ya samu karfafuwa yayi lalata to mai kenan aka yi ka karfafa ɗan iska da abincinka saboda haka ka girmama ma'abota ilimi ka kyautata musu ka rika ciyar da su kana shayar da su kyautu yana da cikin abin da ya faɗa wanda ma na ci abincinsa Allah ka ba ya shiga aljanna ba shi hali ba shi hali Allah yana cewa a wanda farashin abincinsa wanda ya jira min takalmi ya min hidima Allah ka bani ceton sai shiga aljanna ba ki sani ba ki hukuma a baya zai da masu ɗani wata rana ya je wata rawuya ya gama sallah kada asar ya fito zai hau dokinsa sai alkyabbarsa ta zame za ta faɗi sai wani bawan Allah ya rike sai da ya hawo ya daidai shi akan doki ya kawo ya bari yace Allah ya maka albarka sai alkiyama ta tashi aka yi wa wannan mutumin hisabi dan wuta ne za a kai su wuta sai wani daga cikin mala'iku ya ce kai ba wani cikin bayan Allah wanda ka taɓa yawa hidima yace eh akwai a baya zidal basari na taɓa yi masa hidima sai aka ja kirawo a baya zidal basari a ce wannan ya ce hajji mun kan yi ce ban san shi ba ce subhanallah mutum da yawan mantuwa yi ka manta wata rana ka zo ka yi sallah a zawiya ka gari kaza za ka hau doki alkyabbaka tana zamewa na riƙe maka sai da kawo na baka har ma kace Allah ya mun albarka ai na yi maka hidima yake eh na tuna a sace shi ya tafi aljanna kaga ni kyautata wanda yi wa wannan bawan Allah ya jaza masa shiga aljanna saboda haka malamai kyautata musu ake yi kaga shi rai ni shi innal ladina hadamuni naru muradakum sa'adatan wa ma wanda suka yi min hidima su bayan Allah ko an aka yi musu abu shi ke nan ya isa ba wani abu suke nema wajen kama kai musu hidima ko a daman su mahalli ne na rahama Allah da falala Allah yana so ya nuna falalarsa da rahamarsa a wajen hidimta wa bayan Allah don baya so ya shiga wuta Allah so yake wa rahamati wasi an kulla shay'in rahamata ta yarwaci dukkan komai saboda haka so ake kowa ya shiga aljanna ba a so kowa ya shiga wuta sabu ɗari da ishirin da za a yi na shiga aljanna mu muke da kamanin sauran annabawa suka da ishirin amma mu kamanin ne namu sai mun ga kowa shiga aljanna sannan wani ya zo ya shiga sannan annabawa na ƙarshe a annabawa da zai shiga aljanna annabi Sulaimanu saboda ya ji yayi mulki a duniya ya ji daɗi saboda haka sai an ga shi shiga aljanna da shekara arba'in sai mun ci mun more sannan ya zo da kabaya saboda shi ai ya ji daɗi an ba shi mulkin mutum da aljanna komai ya shekara arba'in yana yi to shekara arba'in yin nan da yi sai an shekara arba'in a aljanna sannan ya zo ya tarar da mutane
يا رب فاهدني على وليتي بذات رسول الله خير البرية يا رب فاهدني على وليتي بجاه رسول الله خير البرية ولا تنكر الأعمال في القلب والبنى ولا التسنع اتباعا لسمعتي يا رب فاهدني على وليتي بجاه رسول الله خير البرية وقد سجرت من قلبي كلها وترك صلاة العدو من غير إلتي ويا رب فاهدني على وليتي بجاه رسول الله خير البرية ومن هو أجر أجرة بعد فرده وأخرج على الشرك أمر الله الذي يا رب ثبتني على العملية بجاه رسول الله خير الولية إن ثبت ملكا أو ملوكا لربنا وأثبت فيه أو يمسك الفتيل ويا رب ثبتني على العملية بجاه رسول الله خير الولية ومنها تعاون برتبة حالهم وشطر الأملاك وأعلى النبوة ويا رب ثبتني على العملية بجاه رسول الله خير الولية وتقرر أسواق الإله ورعبة أعبد سبحانه من كيفة فيا رب ثبتني على عمليتي بداية رسول الله خير البرية ولو كان كافرا ولو غير كافر فما ذهب لنبتهم بدل الحقيقة فيا رب ثبتني على عمليتي بداية رسول الله خير البرية وتبدو ما قد كان في الدين وابها فمن بزكاة أو تفاني بفتة فيا رب ثبتني على عمليتي بداية رسول الله خير البرية وأول من قبل إيراد حاجهم ومنها تقربون لأجل المصيبة فيا رب ثبتني على عمليتي بداية رسول الله خير الولية ومن يدعي لك فهو سر ولاية ومكان المصالحة والأسود فيا رب ثبتني على عمليتي بداية رسول الله خير الولية أعاد الجوار والمولود الحبائب وخذ من عمل والزنا والهنيمة فيا رب ثبتني على عمليتي بداية رسول الله خير الولية وصدر لعاد المصطفى أو صحابه أو الأولياء يتلقنون توبتي ويا رب فكرني على عمليتي بداية رسول الله خير الولية فصلوا wannan fasali zai yi magana في أسباب الإيمان الأعمال cikin dalilan ɓata ayyuka نسأل الله السلامة والعافية muna roƙon Allah ku kuta da samun lafiya ولا تبذل الأعمال ‘yan uwa kada ku riƙa ɓata ayyukanku
بالعجب da ƙaye والرياء da riya ونهو التصنع da kuma kama da kamar mutanen Allah ابتداء لسمعته aiki irin aikin mutanen Allah ba kuma Allah aka rufa ba to shi ma kar mutum ya yi wannan dan neman a rika ya da magana ba ana cewa ai wannan mai kaza ne ai wannan mai kaza ne
amma banda hidima a wajen banda hidima a manzon Allah ko kai dan a faɗa ba ta bashi ba banda hidima ga shugunanka banda hidima ga iyayenka idan ma ku nawa ne ya dan babanku ko babanku shi kenan kake gasa akan yi mata hidima wannan ba ya ce annabinka shehunka iyayenka wannan babu babu ya a cikin wannan haka kuma wanda ita musulmi ya yi aure ya sadu da matarsa ya zama mai gida kai masa ƙazafi ka ce ya yi zuna ba gani kai ba ko ta yi zuna matar aure ba gani kai ba shi ma yana ba ta ayyukan mutum ba shi ɗaya da jifansa da zina ka ce ya yi zuna da barin sallar la'asar ba tare da wata cuta ba da ta same ka ko ba ka da lafiya barin sallar la'asar yana rushe ayyukan mutum baki daya ita ce wato sallar da take da wannan karama hafizu ala salawati wa salatu al-wusta na na Aisha ita ba ta iya rubutu ba ka ga ya hadimin yana rubuta alqur'ani idan ka zo wajen hafizu ala salawati kai mun magana yana rubutawa da ya zo wajen sai ce to na zo to me ka rubuta na rubuta hafizu ala salawat wa salatul wusta sai ta ce ka rubuta wa salatul asr na ji manzo Allah yana faɗa haka ita kuna na hafsatu ta iya karatu ta iya rubutu ita ma da aka zo wajen ta ce in ka zo ka gaya mu mai rubutun yana rubuta mata qur'ani da ya zo wajen hajjiru ala salawati wa salatul wusta ita ce rubuta wa salatul arba'in da sallar al'asr ku kiyaye akan salloli ba kamar sallar al'asr a kiyaye akan ta abinda ake nufi kenan
ومن والقدر ومن والقدر قدرة بعد فرده dan kodago idan yayi aiki a hana shi kudin kodagonsa da ya aikin a tafi da shi kuma ma idan ya zo ya aikin wai kuma sai ya zo ne maka bambaɗin shi da ka gan shi sai ka sha kuru Allah ya barka da yamma ina da ya lafiya kalau bai isa in ce a bani kuɗi na ba sai ya kama muzurai mai gida kai kuma koma can ka zauna ya fa san ka zo karɓar kuɗin ne kayan mishi aikin an tafi da aikin yana da iyali ka ba shi ma amma wani ya zo kuma wai ne maka bambadanci to shi ma ka han wani ma yake kai an hana duk inda za ka je ka je yana ɓata aikin ka ga baki ɗaya ka hana ɗan ƙogago ta ji wani bayan Allah da wannan ya yi tawassuli ya fito daga rayu wasu bayan Allah ne suka yi tafiya su uku sai ruwa ya zo sai suka shiga wani kogo suna shiga kogon sai kogon wani dutse ya murgino ya zo ya toshe kofa sai ka anya bai kuma ba dama su bar shi ba dama su fito sai suka ce kuma abin da ya zo mu yi tawassuli da aikin mu ma kowa ki faɗi wani abu da ita fanni na aikin alhaji to ina daga ciki wannan ita Allah shine na ƙarshe wani mutum ya taɓa zuwa ya yi min aiki na ƙarfi na ƙodago ina neman in ba shi kuɗin ya tafi bai dawo ba sai da aka yi shekaru ni kuma na ɗauki kuɗin na siya akuya ina kiyata masa ta haihu na siya saniya da kudin ta haihu shanu suka yi garke wajen shekarar ta ishirin mai damuwa ga garken sanar ina ta juya masa rannan sai ya zo da ya zo yana ce alhaji ka tuna ni yace ban tuna ka ba kike ni ne wanda muka tsayin wani aiki zan karɓi kuɗin na tafi yace ab na tuna ka kaga wancan garken a cikin kuɗin ka ne na aiki na rika renon ku suka zama wancan garken je ka kora na kai mutumin ya tsaye ce alhaji kar kai mu wasa yace ai ba wasa bane wallahi na ka ne kora Allah in ka san ne wannan abun don tsoron Allah Allah ka buɗe mana wannan dutsen da ka sai buɗe ya buɗe sai suka fita to ka ji ba yanzu a wannan zamanin wa zai wannan to shi ma zai wata mura ya yi wannan bishiya uku a gonar su Musa tamburawa aka siyar marigayi aka ba shi kuɗin a lokacin kudin bai ma kai su ne talatin ba sai a zai uba tambura ya rika siyan tsinta ana aikawa ina tara kudin ana juya kudin sai da kudin suka zama da yawa ya ga musa ya zo nan har ya zama mutum ranar sai ce musa zo mu je wajen shi sai aka zo nan wajen shi da aka zo sai ya gaya ce ni tsista yace ba kudin da yanzu a bashi kai ne kuma shaida shaidi yayi shuru sai da ya hawaye yace na gode wa Allah da idan a cikin almajirai na akwai irin ka Allah ya maka albarka baki da shi ma musan sai da ya hawaye to kaji fa bishiya uku a cikin gonar su aka siyar ya rika rini ta kudin yana ta rirar ta kudin yana siyan rinda yana siyarwa sai da kudin suka yi yawa sannan ya bayar me yin wannan a yanzu waye akwai amma sai an tona to
وعدد حرام حرام السرج wa akalin haramin sirki mutum ya ci haram an a ya san haramun ne shi
أم نور الذي da ganga da kuma fita daga musulunci mutum ya yi rija ita kai yi musulunci ma na bari ya ci haram da gangan ko kuma mutum ya fita daga musulunci duk wannan yana sa mutum ya shiga wuta
هنا ثبت الدين mutum ya ga- ya dangana kini ga Allah أو حدوث لربنا ko kuma ya ce Allah ma fararre ne
ولجبت الدين في أرض من الأرض mutum ya dangana aikin Allah da wata halitta ita ai wata halitta ce ta yi alhali Allah ne ya yi shi ma mutum ya yi rinda ya ba da aikin ba ومنها تحاول وتتابع haka nan wulaƙanci da martabar ubangiji a wulaƙanta martabar ubangiji وتقبل أملاكه da zagin mala'iku وأهل النبوة da annabawa ma'abota annabta wanda ya zagi mala'ika a kashe shi wanda ya zagi annabi a kashe shi babu afuwa kashe shi ba a yi saboda haka wancan yarinya da kai gangan shi ta jawo kanta a sakwado ta zagi mafi jikin su ba ta ga kai da lafiya a haka ne kai kuma dukkan mu mun yi wannan ko kai wajen ciki ko gobe kuma in aka sake yi za mu kai sai dai mu samu dama ba dan haka aka ce mu yi. ba ma annabi Muhammadu ma annabi Isa ma shi ma annabi ne da take zaton tana addinin addinin ka in ka zage shi hukuncin ta kisa in an kai ta wajen gwamnati kyale ta za su ta
وتدور الأسرار إلى da jirkita sunan Allah المرافقة lil ilahi wanda ake rabawa ga Allah Abdullahi sai ka ce Abdullahu bawan wani da kuma ka ce da shi Abdullahi
سبحانه الذي تبدي malam yace ya tsarkaka daga tawaya Allah ya tsarkaka daga tawaya
ولو كان غافلا ko da shi yace Abdullahi
ولو كان ناسيا ko kuma yace Jarama wa Abdurrahman yace Jarama maimakon a ce abdurrahmani sai in ce wai rahman ko abdullahi shau gani ce ko jaji ne wannan shi ne matafiyar cikamakin waliyai wata na hakika matafiyar shau gani kenan wanda duk ya wulaƙanta sunan Allah shi kenan shi ma ya yi rida ba ɗaga ƙafa wajen shau gani ai zakirci ba hujja ba ne me yasa baka ga ka nemi tsani ba fasalu ahla zikra ne mutum ya musanya abin da ya zama bayyana ne a addini ya musanya kamar mutum ya hana zakka ita ba zan bayar ba bayan an ce a baya ko kuma a saki mace saki uku ka ce a mai da ita wani a kawo kaji da gero da wani abu a yanka a yi bakin rai ne a yi su goma sai ta wani. idan ka ce a mai da ita bayan an sake ta saki uku duk abin da aka yi a wajen wannan na ɓanna zina aka yi da kamashanka ka kuma gama cinye jeran da kajin ana jiran ka a lahira sai ta yi aure ta je wajen wani farko na namiji kafin wani wanda ya aure ta ya santa ya mace ina daga ciki mutum ya rika fushi saboda wata musiba ta so sauka a kan shi mu mu Allah mu Allah mai muka yi maka ne mu wallahi mu mu fa ba wanda yayi sai mana wannan mu fa in ba Allah ba ba ko wanda yayi sa yanzu mu za a yi wa wannan kana wani fushi akwai wani alami da san ya mutu a kanu sai ake Allah in ba kai ba ko ba wanda zai mana wannan wani kuma aka same shi da azumi ɗansa ya mutu ita ya zo masa abinci da azumi ana azumi kamar ta azumi ne ya ci zabi ba a wani ya mutu ba wato shi ma zai ɓata wa Allah rai ya ci abinci to mutum ya fi shi na wata musiba ina daga cikin abin da ke ɓata ayyukan mutane
duk wanda yake da'awar kashe ni ina da kashe ni kaza wasirra duk wanda yake da'awar wani sirri ni ina da sirri duk wanda yake da'awar shi yana da walittaka duk wanda yake da'awar yana da shirgunta zai mummunan cikawa lamarin waliyai ba wasa ba ne ka ce wai kai kana da kashe shi kai kana da sirri kai kana da wani saka waliyan ma yi an zo da da su masu wani waliyan ma in an zo da su ce mu ba mu wani kuma su ne din to amma kai har wata ce kai kana da kashe shi mutum ma ya zo na cewa shi kudi ne ko gausu mutum ko ya san kudi kudi alam goma sha shida yana ƙarƙashin kudi duniya da lafiya alam ɗaya ne alam alam goma sha shida Allah ina da alam alam dubu sittin haka shi ma tijani ya faɗa amma idan mutum ya zama kudiri za a bashi wurin din alam goma sha shida abinda ake yi a cikin gidan kuma ba ka sani ba balantana unguwarku balantana garinku balantana jiharku balantana ƙasarku duk ba ka sani ba kana cewa wai kai kudiri ne kudiri kudiri ta kusan kudiri to sai dai irin gudubun nan na wata wani malami a kaura abokin shehu ba san kwace ne sai ran nan kawai da magaruba bayan an gama sallar isha suna hira da shehu sai ruwa ya wuce sai shi ya ce da shi malam malam ita zai dawo yana tafiya ina kallon sama sai da ina ita alhamdulillah malam ita me kake nema ne ita wallahi kudubi na kabi'a ita idan mutum bai ga wannan kudubin ba a shekarar zai mutu to na duba na duba ban gan shi ba shi ne hankali na yi tashi ko wannan shekarar zan mutu amma yanzu na gan shi to malam ko na nuna maka shi rike kayanka kai ma ba yanzu ba hankalinka ya tashi ba haka kuran na zuwa lafiya ka nuna mun wai wai in san wani kudi idan ban san kudin ba in mutu shekarar da baka ga kudi ba ranar za ka mutu to ba wannan kudin ba kudi wannan na waliyai kuma kudubaniya ita ce siddiqiya siddiqiya ce ake sa da ita kudubaniya to kaga mutum ya ce ma shi gausi ne gausi mutane ba san sirrin waliyai ba idan mutum ya zama kulini duk ba abin da ake fa ya sani har mazaje da suke cikin gidansu suke tarawa da iyalinsu yana gani duk abin da ake yi yana gani in ka zo wajenka ya san ka complete ya san farkonka ya san ƙarshenka ya san abin da kake ciki ma yanzu da wanda za ka kai ka je kai wani waje ya sani kawai yana kallon ka ne kawai komai ma ya sani wata rana na suna hannun su ai ka san shi wata rana suna yi wa shehu tausa sai ce shehu muna maka wauta wallahi dan Allah ka gafarta mu wautan mu ta cika yawa shehu ce a ba komai ba kai ne Nasiru dan wala ba dan wale dan wale dan wale sai da ya fito wajen kakanninsa wajen arba'in ce ba komai tuntuna almajiri na ne kai wanda wani lokacin wani ne wace ufa tausa sai su ga shehi kawai yana budewa yana budewa sai su fita su bar ɗakin su rufe ƙofa sai cika ɗakin in ba su sauri sun kulle ba sai ya maƙe su a bango sai ya dawo hayyacinsa sai su bude sai su same shi kuma a zaure to amma wata rana da ina wani gida ya tambayi kakannin suka ce suka ce haka ne sunan kakanka wani da kakan kakan wani gabaki ɗaya gaya masa kuma kai ma an gaba ya gaya maka wancan ma ya gaya maka su babu jayi duk abin da suke so kawo musu aiki wata rana ya kewa yana tafsiri wa Allah na alaihim almanna wassalwa da aka zo wajen shawin shi har yanzu yana sauka yace kuna so ku ci mannu da salwa kiga su ce yi ce suka ce eh ce to gobe zan kawo mu da ibto tafsirin da yamma yake tafsiri a sa masa irin kulan nan ya cin gina shine mai jaha shine mai fassara shi yake ba da kudin kace da asuwa ana dauka idan kasar din ya tsare sai shehu ya tsaya sai an juya kasar din an danna a ce ya ci gaba sannan ya ci gaba washe gari shehu ya tabo da wannan mannu da salwatin ya kawo ya ba su duk aka gugutsura mu wannan waina da gurasa din da ɗanyen da kifi da ɗan shila ita har yanzu dajin Allah yana saukar da abun har yanzu kuna so za ku ci ba sai gobe ba sai a kawo ba shi ne ya tafi bayan da abokan aiki nan tare da shi ta zai da wani ya je ya kawo shi sai ya je ga abokan aiki na ba dai kuna ganin shi bane shi kadai wahal fi dumuku abin da ya faɗa kenan bayana akwai rindina yanta muna lihir zuko suna danganuwa ga jama'a ku ba ni kadai bane a baya na akwai tawo mai yawa ina tare da ku ne kawai su ma suna tare da ni aka ba su ko suka ci wata rana yana maulidi da shehu ya bunƙasa ga su shehu muhammadu mushiri shehu surun bai su sai kai ce kai bari in tashi in koya muku tafiyar annabi sai ji mushiri ta ai ba kai ka tashi mu ce mun yarda zauna ita wallahi sai in koya muku ma inda annabi yake tafiya shehu mushiri ta a ai ba sai an a yi haƙuri shehu saboda haka su komai Allah ya yarda ba su amma kai ma kada komai ka rika da'awa za ka yi mummunan cikawa ehe mutuwar ka sai an rufe kofa ehe to فأكد والدي kamar mai saba wa mahaifa وقول غرائبي da mai cutar halitta shi kowa aikin sa ya cuci bayan Allah zikirun tarahu musabbiya fa idza mararta bihi raqa yad'u wa jullu du'aihi ma lil farisati la taqa wai kura ce zaka ga kura tana sallah zikirun tarahu musabbiya kura zaka ga tana sallah fa idza mararta bihi raqa in ka bar ka wuce ta gaban kura sai ta rukuku a kanka ya da'u kura na addu'a a sallarta wa jullu du'a'ihi mafi yawan addu'a kura ma lil farisati la taqa duk abin da ba zai yi farauta ba kaka kawo shi nan daman idan dare yayi kura sai miƙa ta ce ma inda kunyan faru da abin da yake na ku ne ya ƙari in ne na fito wa ma inda Allah shi baki na ita duk abin da za ta samu a mafarki take gani duk abin da zai same ta ta je ta samu sai farauta tun tana bacci Allah yake nuna mata da ta tashi direct za ta tafi wajen saboda haka mafarki ma ba ƙarya bane musamman na bayin Allah
وقلنا أمره da mai dawwamar shan giya kullum sai ya yi tatil da giya
والزنا da wanda kullum sai ya yi zina والنميمة in kai zina ɗaya sai an kwana arba'in ba a karɓi sallar ka ba to ba ka gama tara sallar ma ka sake wata
وفضل لآل المصطفى da zagin sharifai iyalan gidan annabi أو شهادته yana ɓata ayyukan mutum ko kuma mutum ya rika zagin sahabban annabi shine halin da muke ciki yanzu yan wata ƙungiya su kuma zagin sahabban annabi musamman babban sayyidina abubakar sayyidina umaru sayyidina usman har rubuta sunansu ake a tole wai kofar da za a shiga tole wata a rubuta abubakar umaru usmanu aisha hafsatu aba huraira wai idan ka zo sai ka taka za ka shiga ban ɗakin ka taka ka shiga ko kuma mutum ya rubuta a tafin han kafarsa ya sa takalmi yana taka wasu kuma su za a riƙa zagi sahabban annabi annabi kuma ya hana a zagi su su amma kuma su ake zagi wata rana cikin yan wannan kungiyar zai je maka sai wani abokin da yake da Allah idan ka je ka ziyarci annabi kar ka ziyarci abubakar da umaru kar ka yi musu wannan shikenan bayan ya je ya yi ziyara shi ya yi mutu ya rabu da ɗan banza sai da ya kwanta bacci sai ya ga annabi ga shi ga abubakar a dama ga umar a hagu sai annabi ya ce da shi na saƙon da abokinka ya baka ka bani ya rasulullahi ai bai ban karɓi wannan saƙon ba ba zan iya ba sai annabi ya ce aliyu ya ce na'am kamo shi sai kawai aka kamo shi sai sai na ali ya sharba masa takobi sai jini ya fankama a jikin mutumin sai ya farka sai ko ya ga jinin ita kira hannunsa na rawa ina zazzabi
ya ma kasa zuwa raula annabi ya je gaisuwa ya tattara kayansa yana tafiya sai ce ina abokina wani zai je ya gaya masa wannan abin ce ai mu mu sani ba kawai wani lokaci da daddare sai kawai aka kame shi an yanka shi sai tashi aka yi na cikin jini ita to annabi ne ya ce a yanka shi sai da na abin ina ruwanka da ku ba kai zamani da ku ba za ka riƙa kuma zagin su manya-manyan bayan Allah da suka taimaka wa addinin musulunci su za ka riƙa zagi zagin sharifai bai da kyau zagin sahabban annabi ba shi da kyau iyalan gidan annabi ne in ka zage su ka zage annabi ko kuma mutum ya riƙa zagin waliyan baki ɗaya amma fa ba da duba ba kuma ta ba ta ba babu alaihi in dai ba mutum ya tuba ba zai shiga azabar Allah to يا رب فجدني على عمليتي بسال رسول الله خير البرية يا رب فجدني على عمليتي بسال رسول الله خير البرية وإن للناس فاقه دون خلفة بفرش وعرض دون قبر خلوفة فيا رب فجدني على عمليتي بسال رسول الله خير البرية وإن بسرعة مدمر كالوظيفة ولا بد من قرين أبقى سيدتي ويا رب فكتني على العمليتي بشعر رسول الله غير الوليتي ولا تتكبروا ولا تتقدموا وكونوا عبادا لله ولجلتي فيا رب فكتني على العمليتي بشعر رسول الله غير الوليتي ولا تتعاونوا على البر والهدى ولا تتعاونوا على الإثم والأثيم فيا رب فكتني على العمليتي بشعر رسول الله غير الوليتي فهذا تعافوا بينكم دون خلفة وعاقل موتاد ولا خلفة مرضي فيا رب ثبتني على الأعمدية بداية رسول الله غير البرية ويجل بينكم كل مدينة ولا تؤمن الخلق بغير بريئتي فيا رب ثبتني على الأعمدية بداية رسول الله غير البرية ومن يعلم سوء الفلاح بريئة ولا تنفع عني لا تغلبتي فيا رب ثبتني على الأعمدية بداية رسول الله غير البرية لذلك تدخل سنة للمآرب كما صدقت البين وأيضا بدعوتي فيعلم بسجدني على عمديتي من آية رسول الله غير الوليتي واذكروا من الدعوى ولا تتمنها وقولوا عبيد الله أجمل حليفتي فيعلم بسجدني على عمديتي من آية رسول الله يكون لقوة فعاشر في الصلاة أو قنوت في وكن يمتلئ على الجنة والعناء ولا تبخل إن أتى بثروتي وأما بلاد كالبريد وعابر سير معلوم بين أوسط الغرفين ولا تستجب أجلا على سير أعدي فإني إمامة أذان وغرفتي وقال أنا من جبال أهل بصورتي وقال لمن لا تبار أئمتي وجانب أحد يسير والله والزمن أعيد التوسلني ليبر كريمتي ونرسل قولهم يوسف هذا النبائل وكنت وإلة التعال وأذنتي وأرى أن النبع وما ليس يوسنا لذلك تنقلبة ونميمتي وقدر منها أبدار من غير كفرة عن النار على هذه قلب مجلتي وذلك عنوان القبور وروحها وتنزيل معناها علم المؤلفين وتنزل عن الأيمان عند التعاقب ولا تفعل ما يلام يأتي ومن يكلم وسلم بك إلفة لإلى تعودها فأولى دراستي أمنيت الدنيا وأبرد قدر وما لم يوافق على دين سنتي وسوره ذاتي كل مرات يسير بها على في يوم حسرتي وما يوسف يسرق السيف السعادة ولكن الله أعلم من غير يومتي وما لم يهدر فإن عرفت الصفاحة التي أقرأت
صورتي فيا رب ثبتني على العملية بداية رسول الله خير الولية ومنها تعمد العدا والمساجد ومنها شفاعة بغفران ذلتي فيا رب ثبتني على العملية بداية رسول الله خير الولية ومنها توسل وإنكار كسرة بدون مملكة ودون سبيلتي فيا رب ثبتني على العملية بداية رسول الله خير الولية وترك الرعاء والجدال وحيهم وترك الأهل في حدود البرية فيا رب ثبتني على العملية بداية رسول الله خير الولية ونعبد من متأتنا يوم منتهى إليه جميع ما أتى في أبوتي فيا رب ثبتني على العملية بداية رسول الله خير الولية وبعد ذوي فقر من الأمن أو العذاب وقدرة خاصة من نفوس التي فيا رب ثبتني على العملية بداية رسول الله خير الولية وجعل البدر بعض العصر حزنا ولا تعود معا بأجر وغرفتي فيا رب ثبتني على العملية بداية رسول الله خير الولية وسائر في أمر يوافق سنة وهاجم في شيء يولد بلادي فيا رب ثبتني